الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a a yau muna daya ga watan jumadal ula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1444 wanda ya dace ma 25 ga watan 11 shekara ta 2022 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'us sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammadu bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am kamar ni wai misali ana cikin sallah kashi limami ya karanta aya da ta kunshi addu'a za ka iya cewa ami za ka iya faɗa amma a koye kamar yadda in an kama sunan fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam a cikin sallah za ka yi masa salati sai dai za ka ɓoye wannan salati a zuciyarka na'am kamar ni
bayan an so abu a cikin gamin da ta saura sai da bayan ba ka bidiyo da ya rike
to wai misali kai ne kawai kilci mutum za a sayi abu kudin abin jika biyar shi ma'aikacin sai ce jika goma ya dauki jika goma ya bashi da aka je aka sayo aka gama aiki wannan jika biyar kai abokin aiki sai ya raba tsakiya ya baka rabi to wannan haramun ne saboda ƙarya ya masa kuma cin dukiyar jama'a ce ta hanya wadda take haramtacciya wanda Allah ya haramta mana haka kamar yadda ya faɗa ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ubangiji ta'ala ya ce ya ku mu'minai kar ku ci dukiyoyin ku tsakaninku ta hanya wadda take haramtacciya don haka anan gaskiya za ka faɗa masa ga yadda ake sayar da wannan abu in ka samu raguwa to sai ka faɗa masa in ya ce ka riƙe to ka ci halak an gane ko amma naka ɗora masa kuɗin da ba haka ba domin ka riƙe wannan kuɗaɗe da ka ɗora wannan baya halatta saboda aiki ne ya ɗauke ka jinga ce kuka yi kuma kuka yi yarjejeniya kuka dandance kaza zai baka to don haka maganar na ka dora masa wani abu akan yadda ake sayar da abu wannan baya halatta don haka dai a nan wannan kudade ba sa halatta mutum ya karba akan samu haka da yawa daga cikin ma'aikata sai su faɗa ma mutum cewa kaza ne kuma alhali in aka je ba haka ba ne ba wasu yin ba su yi haka nan ba kuma sai su sa ka sayo adadin abin da ya wuce idan ana buƙatar biyar sai su sa ka sayo goma wannan biyar ƙin sai su yi kwana da su kuma so da yawa suka mayar da wannan biyar kin abun waɗanda suka saya kin sai su karɓi kuɗi sai su ce a biyar ma ya isa wannan duka wani nau'i ne wanda yake na ha'inci na cin amana Allah ya kare mu na'am tasbihi su waɗannan azkar wanda ake yi bayan sallah ta farilla kai tsaye daga an salamce daga sallah ake fara yin su addu'o'in da manzala sallallahu alaihi wasallama yakan yi bayan kowace sallah ta farilla su ne dai addu'ar da ake yi bayan sallah ta farilla domin wato du'a'ul ibada ne ko ka kiraye su addu'a amma in ka ce addu'a to sai ka bambanta du'a'ul ibada sunanta ko kuma ka ce zikiri wanda ake yi bayan sallah ta farilla to wannan daman daga salam cewa daga sallah ne kai tsaye mazala sallallahu alaihi wasallama kafin ya fuskanto jama'a yakan faɗa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram sannan sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu lahun ni'ma wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤدي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فنعي سبحان الله سبحان الله تلاتين دا أكو والحمد لله والحمد لله تلاتين دا أكو الله أكبر الله أكبر تلاتين دا أكو ندرين سيئتك دا لا إله إلا الله وحده لا شريك له lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma yakan karanta ayatul kursi domin ya tabbatar mana duk wanda ke karanta ayatul kursi bayan sallah ta farilla ba abin da zai hana shi shiga aljanna face mutuwa ma'ana mutuwa ita kadai ce shamaki tsakanin shi da shiga aljanna to don haka waɗannan azkar kai tsaye bayan mutum ya sanamce daga sallah yake yin su kamar yadda sunna ta tabbatar da haka to dangane da ita wannan addu'a wadda aka sunanta mana bayan mutum ya kwaikwayi ladani ma'ana a ƙarshen kiran sallah wadda maza Allah sallallahu Alaihi wasallama yake mana umarni sun masallu lahaliyar wasila sannan ku roƙa mun wato sannan ku roƙi Allah ya datar da ni da alwasila wasila wani mazauni ne ɗaya-ɗaya a aljanna wanda bai dace da kowa face bawa ɗaya-ɗaya maza Allah ya ce ina fatan na kasance ni ne zan dace da wannan matsayi an gane ko to shine ya karantar da mu addu'ar da za mu yi domin roƙa masa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya datar da shi wannan matsayi shine Allahumma rabba hadhihi ad-da'awati tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta to iya abin da yazo a hadisi sahihi bakin wa'adta ziyadar innaka la tukhliful mi'ad wannan da yawa daga cikin magabata sun raunana ta ziyada ce wadda bata inganta ba tare da cewa wasu daga cikin malamai sun inganta wannan amma abin da yazo a cikin sahihai bakin wa'atta bakin ne ta zo addu'ar darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabu a hadisul anbiya littafin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na labaran annabawa muna da cikin wato labarin annabi Ibrahim alaihi salam ko kuma mu ce hadisan da suka zo waɗanda suke bayani game da annabi Ibrahim alaihi salam a darasi da ya gabata mun gama babi na tara kai tsaye insha Allahu ta'ala darasi na yau za mu tashi farkon babi na goma shi wannan babi na goma yana da alaka da baban da ya gabata shi yasa malam yayi shi ba tare da wata tarjama ba قال المصنف رحمه الله تعالى باب قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي المصري قال حدثنا عبد الواحد هو بن زياد قال حدثنا الأعمش هو سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي قال حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه أنه قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا قال المسجد الحرام قال قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهما قال أربعون سنة ثم أينما أدركتك أدرك أدرك ثم أينما أدرك أدركتك الصلاة بعد فصلي فإن الفضل فيه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو الكعنبي عن مالك هو ابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له اهد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم ان ابراهيم حرم مكه واني احرم ما بين لابتيها رواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب هو الزهري عن سالم بن عبد الله أن ابن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم فقال لولا هدسان قومك بالكفر فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ما أرى أن ما أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الهجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم وقال إسماعيل عبد الله نعم. وقال إسماعيل هو ابن أبي ويس عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس أنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنا أبيه أنا عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد السائدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال حدثنا قيس بن حفص وموسى بن إسماعيل أنهما قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو قرة مسلم بن سالم الحمداني أنه قال حدثني عبد الله بن عيسى أنه سمع عبد الرحمن بن أبي أنه سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال لقيني كعب بن أجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بلى فأهدها لي فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور هو ابن المؤتمر عن المنهال هو ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne na musamman wanda ke da alaka da baban da ya gabata domin baban da ya gabata bayani ne game da kissa ta annabi ibrahim alaihi salam don haka karkashin wannan babi dukkan hadisan da malam ya zo da su akwai ambatan annabi ibrahim alaihi salam shi ne malam ya zo mana da hadisin wato ibrahimu taimi daga mahaifinsa ke faɗa cewa ya ji abuzar allah ya ƙara masa yadda na faɗa yana cewa ƙultu ya rasulallah na faɗa ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam na ce masa ayyu masjidin wudi a fil ardi awwala ya manzan Allah wani masallaci ne farkon masallatan da wato aka assasa gininsa a ban ƙasa an gane ko wani masallaci ne wanda shi ne farko wanda aka aza shi a ban ƙasa ma'ana aka ɗora ginin shi ƙada sai manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam yake ba shi amsar cewa almasjidul haram zan Allah ya ce masallacin Allah mai alhurma ka'aba ita ce farkon ɗaki na ibada wanda aka assasa gininsa a ban ƙasa kamar yadda a cikin suratu ali imran ubangiji ta'ala na faɗa inna awwala baitin wuri alinnasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ganiyun anil alamin shine anan tambayar da shi abu zar yama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayyu masjidin wudi a fil ardi awwala wani masallaci ne farkon masallatan da wato aka asa ginin su a ban ƙasa shi ne manzala sallallahu salama yake ba shi labarin cewa almasjidul haram masallacin Allah mai alhurma don haka a nan abinda muke so mu fahimta ɗaki na musamman wanda aka keɓance shi saboda ibada an gane ko ka'aba ita ce farkon ɗakin da aka wato aza gininsa a ban ƙasa amma ɗakuna waɗanda suke na al'ada na shiga wannan kafin ka'aba ma akwai ɗakuna amma ɗaki wanda yake na musamman domin bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ka'aba ita ce farko a ban ƙasa shi ne sai yake faɗa ya ce ƙultufin ma'ayyo sai na ce ya manzan Allah sannan sai wani masallaci ala sai manzan Allah ya ce da ni almasjidu la'aƙasa wato sannan sai masallacin kudus suna daga cikin sunayensa almasjidu la'aƙasa kamar yadda ubangiji ta'ala ya ambace shi da wannan suna a cikin suratul isra' سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير an ambace shi da almasjidul aqsa domin tazara ce mai nisa tsakanin shi da masallacin ka'aba domin daga makka zuwa masallacin kudus kusan tafiyar wata guda ake zuwa sha an gane takan ma dora akan wato tafiyar wata guda kuma shine ake kira da wato baitul maqdis ko kuma masjidu ilaya wannan duka sunayensa ne kamar yadda ya zo a cikin sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ingantacciya shi ne a nan manzan Allah yake ba shi labarin cewa ɗaki na biyu wanda aka assasa gininsa a ban ƙasa domin bauta ma Allah bayan masallaci mai alhurma ka'aba wato shi ne masallacin kudus ƙultu sai na tambaye shi na ce masa kam kana bai na huma wato nawa ne gwalgwadon lokaci tsakaninsu ma'ana tazarar da take tsakaninsu na lokaci an gane ku bayan gina ka'aba an gane da gina shi masallacin kudus gwalgwadon lokaci nawa ne ya kasance tsakaninsu fala sai manzan Allah ya ce da ni arba'una sana ya ce shekara arba'in an gane ku tsakanin gina ka'aba da masallacin kudus tsakanin shekara arba'in ne shi ne a nan malamai suke tattaunawa game da shi ne tarihin da yake tsakanin waɗannan annabawa tare da cewa ya zo a cikin wato tarihi cewa annabi dawud alaihi salam ya gina wato masallacin cewa shi ya gina masallacin Kudus tare da cewa abin da ya fi shahara cewa Annabi Sulaiman shi ya gina masallacin Kudus to shine malamai suka ce to kaga tsakanin shi Annabi Ibrahim da Annabi Sulaiman a tarihi shekarar ta ta kusa dubu kenan nan akwai kai kawo to shine malamai suka ce kamar yadda ibnu hajar Allah ya ji kansa ya amsa wannan tambaya da ibnu al-jawzi yayi cewa annabi ibrahim alaihi salam da shi annabi sulaiman a'a ba su bane farkon wanda suka gina ka'aba domin ya tabbata cewa annabi adam alaihi salam shine farkon wanda ya gina ka'aba sannan bayan shi kuma ƴaƴansa ma sun a cikin zuri'ar shi sun jaddada wannan gini shi annabi Sulaiman da annabi wannan Ibrahim su jaddada ginin ne suka yi asali daman akwai wato fandasiyankin kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa izba wa ana li ibrahima makanal baiti Allah tushrik bi shay'a al-aya bayyana masa ne gun akai wanda tun can akwai asalin ginin kenan da shi annabi Sulaiman da shi annabi Ibrahim jaddada ginin ne suka yi kenan anan idan aka koma asali kamar yadda anan manzala sallallahu alaihi wasallama ya faɗa tsakanin assasa fondasiyon na ginin Ka'aba da shi masallacin Kudus shekara 40 ne wanda kuma jaddada ginin wannan da dama daga cikin bayin Allah salihai sun gina wannan dakuna to shine anan shine sai yake fada maza Allah sai ya ce masa aina ma adrakatka salatu ba'du yace fa salli yace a duk inda wato sallah ta riske ka an gane ko bayan haka manzon Allah ya ce masa fasalli ya ce kai sallah sai ya ce fa'innal fadula fihi wato domin fadula tana cikin yin sallah a lokacinta yin sallah a lokacinta wannan yana daga cikin abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake banci manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da shi daga cikin annabawa. domin duk annabawan da suka gabata idan sallah ta kama ka a duk inda kake dole sai ka je wannan daki da aka keɓance domin yin sallah masallaci to amma ita wannan al'umma ubangiji ta'ala da jin kansa sai ya maida mata ƙasa gaba ɗayanta ko ina masallaci ne shi yasa ana manzan Allah ya ce masa aina ma adrakatka salatu ba'du fasalli duk inda sallah ta riske ka bayan haka manzan Allah ya ce kai sallah illa kawai wuraren da shari'a ta toge na inda cewa baya halatta a yi sallah kamar yadda a hadisin da yake faɗa cewa an mun kyautar abubuwa shida wanda ba a ma ba wani annabi daga cikin annabawa kyautar ɗaya daga cikinsu mazan Allah yake faɗa daga cikin shidar yake cewa waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura an maida mun kasa gaba ɗayanta manzon Allah ya ce masallaci ce ma'ana gun sallah ne wa tahuran kuma mai tsarkakewa ce in ba ka da ruwan da za ka yi tsarki sai ka shafi kasa ta kai temama to sai dai kawai wuraren da shari'a ta toge kamar yadda ya zo a hadisi sahihi manzon sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa al'ardu kulluha masjidun illal makabura wal hammam au kama kala ƙasa gaba ɗayanta manzon Allah ya ce masallaci ce ma'ana gun sallah ne ya ce amma banda makabarta kuma banda banɗaki manzon Allah ya toge waɗannan wurare banda makabarta banda kuma banɗaki haka daga cikin wuraren da ya toge ba a sallah shine a abanil ibil ma'ana makwantar raƙumma an gane ko nan ma ba a sallah ma'ana inda raƙumma suke zauwa suke kwantawa shi ma nan yana daga cikin wuraren da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya toge akwai kuma wuraren da wato malamai suka toge irin su almazbala shine jibji ba dan komai ba saboda wuri ne wanda yake na kazanta da sauransu to shine anan yace masa duk inda sallah ta riske ka manzon Allah yace fa salli ma'ana kai sallah sai yace fa innal fadla fihi domin fadla tana cikin yin sallah a lokacinta don haka yin sallah a lokacinta abu ne wanda yake mai matukar mahimmanci abu ne kuma wanda ya fi soyuwa a gun Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan hadisi malin ya zo da shi ba don komai ba domin wato ambatan masallaci wanda yake mai alfarma wanda ka'aba annabi ibrahim alaihi salam wato shi ya jaddada gininta kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana kuma wannan yana nuna mana wato yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallama yake da haƙuri da juriya game da tambayoyi da sahabbansa suke yi masa wanda a nan kaga tambaya kusan uku ya yi masa farko ya ce masa wani masallaci ne farkon da aka assasa gininsa a ban ƙasa manzan Allah ya bashi amsa ya ce sannan to sai wani masallaci manzan Allah ya bashi amsa ya ce masallacin kudus ya ce kuma sannan wato menene tazarar da take tsakaninsu manzan Allah ya faɗa masa kamar yadda hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda hadisin yana cikin sahihul bukhari shine yake faɗa yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nace masa ayyul a'mali ahabbu ila Allah wani aiki ne ya fi soyuwa a gun Allah manzon Allah yace masa as-salatu liwaqtiha sallah a lokacinta ya ce ƙultu sun ma'ayyu na ce masa sannan sai mai maza Allah ya ce masa birrul walidai da'a ga mahaifa na ce sannan sai mai maza Allah ya ce masa aljihadu fi sabilillah yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah shine yake cewa walau shitu ya ce da na so da na daɗa masa tambaya ya ce maza Allah kuma da ya bani amsa amma saboda tausaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Abdullahi dan Mas'ud sai ya takaita ga waɗannan tambayoyi da to shine a takaice dai malam ya zo mana da wannan hadisi sannan hadisi na biyu a karkashin baban hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dala alahu uhudun wato dutsen uhudu ya bayyana gare shi wani lokaci an gane ko shine ma'anar dala'a lahu uhudun dutsen uhudu wato ya bayyana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci ana zaune manzon Allah sai ya hango dutsen uhudu faƙala sai ya faɗa sai ya ce haza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu manzon Allah ya ce wannan wato wani dutse ne wanda yana kaunar mu mu ma muna kaunarsa wanda wannan yana tabbatar mana dukkan wasu abubuwa waɗanda suke aljamadat ubangiji subhanahu wata'ala yakan halicci al-idrak wato game da su sanin abin da yake gudana wanda daman nassi ne na alkur'ani duk wani abu da ka sani na halittu waɗanda suke cikin sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu wato suna sane da duk wani abu da yake gudana Allah ya halicci sani game da su kamar yadda yake faɗa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu babu daga wani abu komun kankantarsa face yana tasbihi da yaban Allah subhanahu wataala ubangiji ta'ala ya ce walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ku ku ne ba ku fahimtar tasbihinsu amma duk abin da ka sani da mai rai da wanda ba shi da rai tasbihi yake kuma haka can cikin suratul hajji ubangiji ta'ala ke faɗa alam tara anna allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب yace shin baka san da cewa ba dukkan abin da ke cikin sammai da kasai na halittu suna sujada ga ubangiji subhanahu wata'ala wa shamsu wal qamar wan nujum rana da wata da taurari su ma sujada suke ga Allah wal jibalu wash shajar wad dawa duwatsu da itace da dabobi su ma sujada suke ga Allah sai ce wa kasirun minan nas da dewa daga cikin mutane to kaga anan dutsi ma yana sujada ga Allah duk wani icce da ka sani yana sujada ga Allah sai dai kawai mu ne ba ma ganin yanayin sujadar kamar yadda can yace walakin la tafqahuna tasbihahu haka in ka koma cikin suratul nur alam tara anna allaha yusabbihu lahu man fis samawati wal wal ardi wake cewa wa dairu safat kullun kada alima salatahu wa tasbiha to shine anan wato manzala sallallahu alaihi wasallama yake fada yace wannan wani dutse ne wanda yana kaunar mu kuma mu ma muna kaunar shi kaga anan wannan yana tabbatar mana cewa irin waɗannan halittu waɗanda ba su da rai ubangiji subhanahu wata'ala yana ya halicci ilimi tattare da su sanin abin da yake gudana kamar yadda shi wannan dutse jama'a ne ba shi da rai amma manzon Allah ya tabbatar da cewa wannan dutse yana kaunar mu kuma mu ma muna kaunar shi wanda yana ɗaya daga cikin duwatsun aljanna kamar yadda ya zo a hadisi sahihi sai ya ce Allahumma maza Allah ya ce ya Allah inna Ibrahim harrama makka lalle bawanka Ibrahim shi ya mai da makka harami an gane ko yaya aka yi ya mai da makka harami addu'a yayi ya roki Allah cewa Allah ya mai da wannan gari na makka ya zama harami kamar yadda Allah ya kisanta mana wa iza qala ibrahimu rabbi ji'al هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر addu'a yayi cewa Allah ya mai da wannan gari na makka ya zamanto harami Allah kuma ya karɓi addu'arsa ya mai da wannan gari harami maza Allah sai ya ce wa inni uharrimu ma bai na labataiha maza Allah ya ce kusan da cewa nima na mai da abin da ke tsakanin gabacin madina da yammacinta maza Allah ya ce gabaɗe na mai da shi harami idan aka ce laba fuskar ƙasa wadda take shimfiɗa da wato duwatsu an gane ko tsakonkwani irin wannan tsakuwa wadda take grabiye da abin da ya kama da haka shine ake ambatan wannan fuskar ƙasa da suna laba ko ka ce mata laba ko ka ce mata harra ita kwa madina tana da laba biyu akwai laba sharkiya akwai laba garbiya an gane ko ka ce harra sharkiya da harra garbiya to shi ne maza Allah ya ce wa inni wa harrimu ma bai na labataiha kusan da cewa abin da ke tsakanin gabacin madina da yammacinta gaba ɗaya mazan Allah ya ce na mai da shi harami ne don haka kamar yadda makka harami ne na Allah subhanahu wata'ala haka ita ma madina don haka ƙasa ce mai tsarki wanda zama a irin wannan ƙasa ya bambanta wato da sauran ƙasashe don ita kanta madina in kaje sai an koya maka yadda ake zaman garin shi yasa malamai suka wallafa rasa'il adabu sukunan madina ladubba na zama a birnin madina wanda in kana farkon ɗalibi sai an baka wannan littafi ka karanta ka san yadda zaman garin yake ba gari ne wanda ya bambanta da sauran dukkan wasu garuruwa idan in baka yi wa in baka yi da gaske ba yanzu madina ta karkabe ka ta kore ka saboda manzala sallallahu alaihi wasallama ya faɗa duk wani datti madina tana kore shi yadda ka san ziga zigi yana kore dattin karfi to shine anan malin yazo da wannan hadisi domin ashahid minhu Allahumma inna Ibrahim harrama makka yace ya Allah lalle bawon ka Ibrahim shi ya maida makka harami ni ma kuma na maida Madina harami Abdullahi ibn Zaid ya rawaito wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan hadisi na gaba hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa alam tarai anna qaumaki lamma banawul ka'aba manzon Allah yace da Aisha shin baki san da cewa ba lalle mutanenki ma'ana ƙuraishawa yayin da wato suka gina ka'aba iktasaru an qawaidi ibrahim wato sun takaita gabarin ginshikan da annabi ibrahim ma'ana fandasiyan inda annabi ibrahim ya gina lokacin da za su jaddada ginin ka'aba su ƙuraishawa to sai suka kasa menene sababin kasawarsu domin sun ma kansu sharadi duk wanda zai saka daidai da dala game da jaddada ginin ka'aba to ya tabbatar da cewa dukiya ce ta halak to abinda suka tattara na dukiyarsu ta halak sai ta kasa isa a gina ginin a gina ka'aba akan wannan fandasiyon da annabi ibrahim ya gina ta gaba daya misali ka ɗauka cewa ya gina ta metir biyar a cikin biyar su sai ya zamanto abinda suka tattara ba zai kai ba a gina akan wannan kyau shi yasa sai suka rage fadin gina shine yace iktasaru wato iktasaru an qawaidi ibrahim sun takaita gabarin wato fondasiyon kinda annabi ibrahim wato ya jaddada ginin ka'aba abinda suka tattara ya kasa kaiwa faƙultu ya rasulallah aisha ta ce sai na faɗa ga manzon Allah na ce masa alatar rudduha ala qawaidi ibrahim yanzu ba za ka rushe ka'aba ka maida ta akan ginshiki fandasiyon yadda annabi ibrahim ya gina wannan shawara ce aisha Allah ya kara mata yadda take ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda su sun kasa to yanzu tunda akwai halin a gina kin ba za a rushe ba a maida ta kamar yadda take yadda annabi ibrahim ya gina faƙala sai manzon Allah yake faɗa yake ba ta amsa ya ce laulahi da sanu ƙaumiki bil kufur in ba don mutanenki ba su jima da rabuwa da kafirci manzon Allah ya ce wallahi kamar yadda yake cikin wata riwaya ya ce wallahi da na rushe ka'aba na gina ta akan fandasiyon na annabi ibrahim yadda ya yi to amma don kar abin ya janyo wata hayaniya da wani wannan shi ya sa mazala salari salama sai ya kyale sai ya barta akan yadda take saboda kasan shi sabon musulunta yana da wuyan lamari sai an bi shi a hankali to ba su jima ba da rabuwa da kafirci idan suka ga an rushe an yi wannan to za su ga cewa an taba wani abu wanda yake sharafinsu da wani wannan wanda wannan yana iya sa wasu su ja da baya to shi yasa annabi mazala sallallahu alaihi wasallama yake bata hamzarin abin da yasa ba zai rushe Ka'aba a wannan lokaci ya dawo da ita akan yadda Annabi Ibrahim ya gina shine yace in ba dan mutanen ki suna sababbi wato game da rabuwar su da kafirci ma'ana ba su jima ba da musulunta shine manzo Allah yace da na rushe na maida ta wato akan yadda Annabi Ibrahim alaihi salam ya gina ta kenan akan wannan fandasiyon kiyo faƙala abdullahi bin umar abdullahi ɗan umar sai yake faɗa da in kana ta aishatu sami a ta haza min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle in har ya kasance tabbas aisha allah ƙara mata yadda ta ji wannan faɗa daga bakin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'ura anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama tara kaskilamar rukunainin lazaini يليان الهجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم yace ba na zaton cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bar sumbantar waɗannan gimshikai guda biyu ma'ana ɓangare biyu waɗanda suke na ka'aba waɗanda suke kusa da alhijir shine hijir Ismail kenan wannan ɗan zagaye da annabi Ismail ya yi gane ku za ka ga wani ɗan kewaye a jikin ka'aba wata ilkatan gagajera to wannan shine ake kira hijiru isma'il ya ce in ba ya ce yake cewa ba na zaton abin da ya sa mazala salalun salama ya ki ya wannan baya sumbantar waɗannan gimshikai guda biyu ma'ana gefe biyu na ka'aba domin an ita ka'aba wato gini ne wanda yake ne ake kiran shi wannan da suke cewa kamar make up kamar wanda yake da sukurwa hudu shine dai kamar abu wanda yake kibu ayon da yake da sukurwa hudu to waɗannan sukurwa biyu waɗanda suke bangaren hijirar isma'il ya ce ba na zaton abin da ya sa mazala salari salama baya sumbantar su sai don kasancewar ba a cika ginin ka'aba a kan fandasiyon kin annabi ibrahim shi ya sa rukunai biyu ne kawai na ka'aba manzan allah yake sumbanta da ginshikin da hajarul aswad yake jikin shi sannan kuma sai rukunin yamani amma su waɗannan biyun mazala salari salama baya sumbantar su shi ya sa a lokacin da mu'awiya ibn abi sufyan Allah ya kara masa yadda yana matsayin gwamna a birnin sham ya zo makka domin yin hajji da umra yana dawafi kowane ginshikin in ya zo sai ya ringa sumbanta dukkan waɗannan rukunan guda hudu a lokacin nan abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda sai ya gan shi idan ya zo kowanne sai ya sumbanta sai yake faɗa masa yake cewa ya amiran mumini ya ce masa tabbas mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama a jikin ka'abar nan bai sumbanci ba wani rukuni in ba waɗannan rukunai guda biyu rukunin da alhajarul aswad yake jikinsa da rukunin yamani to shine mu'awiyar sai yake ba shi amsa ya ce to a cikin ka'abar gaba ɗaya menene na bari menene na zubdawai duk ba ka'abar bace ba abdullahi dan abbas sai yake ba shi hujja ya ce to ai allah ya faɗa laƙad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakara allaha katira mu'awiya take yanke sai ta kaburki yace yaro kai gaskiya daga wannan lokaci ya daina sumbantar waɗannan ginshiƙai guda biyu na wanda suke kusa da hijirar Ismail ya wadatu da wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sumbanta to haka ake buƙatar mumini ya kasance duk lokacin da wato wa'azi ya cin masa ya gane abin da yake kuskure ne to kai tsaye kamata mutum ya karba ba maganar sai an jima domin ba wanda yake da tabbacin zuwa jimawa kuma wannan shi ne kenan iya shi zaton abdullahi dan umar ya ce lalle in har haka ne aisha ta ji wannan magana daga bakin manzana salatu salama to ba komai bai sa manzan allah baya sumbantar waɗannan ginshiƙai guda biyu illa kasancewar kawai ba a cika ginin ka'aba kamar yadda take akan fandasiyon kin annabi ibrahim domin su wato sun kasa kaiwa su wannan ƙuraishawa lokacin da suka hada dukiyarsu da shi ne nan malam sai yake faɗa wa ƙala ismail ismail ibn abi uwais na faɗa abdullahi ibn muhammad ibn abi bakar a riwayarsa ta wannan hadisi sai ya ce abdullahi ibn muhammad ibn abi bakar saɓani ga shi salim jayi annabna abi bakar annabna abi bakar wanda kasancewar shi nan kenan shi salim ya danganta shi zuwa kenan wato shine kakansa domin kakan shi abdullahi shine abubakar siddiq abubakar ne siddiq an gane ko nan shine shi kuma a riwayarsa sai da ya danganta shi zuwa mahaifinsa abdullahi ibnu muhammad ibnu abi bakar domin kaka matsayin uba yake an gane ko matsayin uba yake don haka mutum yakan danganta kansa zuwa kakan shi kuma wannan ba kuskure ba ne ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa anan nabiyyu la kadhib anabnu abdul muttalib yace ni da ne na abdul muttalib kaga abdul muttalib ko kaka ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to shine anan yace shi a riwayarsa sai ya ce abdullahi ibn muhammad ibn abubakar maimakon riwayar salim sai ya ce annabna abubakar sana hadisi na gaba hadisin abu humaid as-sa'idi Allah ya kara masa yadda yake faɗa sun faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce masa kaifa nusalli alaika ya manzon Allah yaya za mu yi maka salati faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da su ƙulu Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyatihi ku ce ya Allah roƙonka muke ka daɗa yabo da jinjinawa ga bawanka annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wa azwajihi da matikinsa wa zurriyatihi da zuri'arsa kama sallaita ala ali Ibrahim kamar yadda kai yabo da jinjinawa ga bawanka Ibra- ga iyalin ga annabi Ibrahim da iyalinsa sai ya ce wa barik ala Muhammad ya Allah kai albarka ga bawanka annabi Muhammad wa azwajihi da matekinsa wa zurriyatihi da zuri'arsa kama barakta ala ali Ibrahim kamar yadda kai albarka ga annabi Ibrahim da iyalinsa innaka hamidun majid lalle kai abin yabo ne majid kuma mai girma ne ko kuma majid abin girmamawa ne hamid kenan abin yabo wanda bayinsa suna yabansa shi ma kuma yana yaban bayinsa sannan majid kuma mai girma ne wanda a nan abinda muke so mu fahimta abu na farko ga dai abu humaid as-sa'idi Allah ya kara masa yadda yake faɗa cewa su jama'a ta sahabbai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce kaifa nusalli alayka yaya zamu yi maka salati menene zamu iya fahimta anan zamu san da cewa yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ibada ce ibada kwa al'amari ne wanda yake tauƙifi dole sai ta hanyar abin da ya zo a shari'a nassi na alkur'ani ko hadisi ingantacci ba wani abu ba ne ba wanda mutum zai yi gaban kansa ya ƙirƙiri abin da ya so ya zo da shi ya ce ibada ce kaga dai waɗannan tatattun larabawa ne duk takamar iya larabcinka dai baka kai su ba amma ba su kirkiri nasu ba sai suka tambayi manzon Allah yaya za mu maka salati kamar yadda yake cikin wata riwaya suka ce ubangiji ya umarce mu cewa mu yi maka salati da sallama sallama ya karantar da mu yaya za mu yi maka salati to anan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce kulu ku faɗa اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ماذا الله يجي قايد ذاكم من صلاتي to anan sai ya zamanto wasu daga cikin jama'a sun saki reshe sun kama ganye maimakon ga salatin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar sai suka kirkiri wasu salatai waɗanda suke na daban suka zo da su kuma ba su tsaya akan haka ba sai suka ba su wata falala wadda ta wuce hankali wadda ba Allah bane ya faɗa ba manzon shi ba sanin cewa abu kaza yana da fadala ko wanda yayi kaza ga abin da zai samu na fadala wannan sai ta hanyar shari'a kaya ne na Allah shi yake badawa kuma shi ya turo mana jakada wanda yake isar mana sako daga gunsa cewa duk wanda yayi kaza sakamakon sa kaza to amma sai a kirkiri sai aka kirkiri wata fadala aka ba waɗannan salatai wanda ba Allah bane ya faɗa kuma ba manzansa ba kuma masu haka sukan fake da wani hadisinsu wanda kwata-kwata baya da kai balantana kafa ma'ana la asula lahu ba shi da asali daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne na ƙarya na cewa wai manzan Allah ya faɗa sallu alayya bi kulli salati wai kumun salati kuma wani salati wai don haka suke faɗa cewa a yanzu ma kana iya kirkirar salatin ka kai ma manzan Allah kuma Allah ya karba to kenan an mai da ibada kayan wasa kowa ma kenan ya zo da ra'ayinsa kenan kowa ma ya kirkira kowa ya wawani ba mu taba jin cewa ga wani salati da abubakar ya kirkira nashi ko umar ya kirkiri nashi ko usman ya kirkiri nashi ko ali ya kirkiri nashi ko wani daga cikin sahabbai ba wanda ya taba kirkirar salati saboda sun san salati ibada ne ibada ko al'amari ne taukifi dole sai da dalili alkur'ani ko sunna to su masu kirkira irin wannan salati me yasa ba sa kirkira wasu abubuwa na ibada na daban kamar misali lafazin tahiya me yasa ba su kirkira wani lafazi nasu na daban da sauransu to don haka kama ɗauka a hankalce da nasu wanda shi wanda ya tafi akan cewa kana iya yi salati da wani ya kirkira to da wanda wani ya kirkira da wanda manzon Allah ya faɗa a cikinsu wanne ne fiyayye ba ma abin da ya shafi addini na addini ne ake bukatar mutum ya tsaya ya bincika ya darje ya zaɓi abu wanda yake fiyayye kaya ma lamari na duniya idan ka tafi sayan abu so kake ka samu abu wanda yake original wanda yake gangariya fiyayye kake nema ba wanda yake local ba ko wanda yake jabi ka ce a ce ma wai ya halatta wani ya kirkira to gane na gane manzan Allah wanne za ka ɗauka to don haka dai in dai aka ce salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kar tunaninka ya je nesa salatin da ya fito daga bakinsa shi ne don haka a nan suka ce yaya za mu yi maka salati manzan Allah ya ce to ga yadda za ku wanda wannan yana ɗaya daga cikin sigogin da suka tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na salatai kamar yadda Sheikh Nasir Albani a cikin littafin sa sifatu salatin nabi a kusan ƙarshen littafin ya zo da sigogin da suka tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kusan siga bakwai zuwa takwas dukkansu ya zo da su shi ne malam sai zo da hadisi na gaba hadisin wato abdurrahman ibn abi laila yake fada yake cewa ka abubuwan ujira ya haɗu da ni sai ya ce da ni ala uhudiya laka hadiya ya ce yanzu ba zan yi maka wata gagarumar kyauta abinda na ji daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ce masa bala fa ahadi hali na ce kwarai kwa imun wannan kyauta ina bukatar kai mu faƙala sai ya ce sa'alina rasulallahi sallallahu alaihi wasallam mun tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama faƙulina muka ce da shi ya rasulallah ya manzan Allah kaifa salatu alaikum ahalal baiti ko ahalal baiti wato mi yaya salati gare ku yake yaya ake yi muku salati domin Allah ya ce mai maka salati da sallama to yaya za mu yi maka wannan salati kamar yadda a cikin wata riwaya wato majalisin sa'ad ibn bashir wannan wannan wannan bashir ibn sa'ad al-ansari ana zaune a fadar shi ne mazala sallallahu alaihi wasallama ya zo gun lokacin da ya zo sai wani ya masa tambaya ya ce ya rasulallahi Allah ya mana umarnin cewa mu yi maka salati da sallama sallama da ka karantar da mu mun sai yadda ake yaya za mu yi maka salati maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunkuya kai wani daga cikin sahabai ya ce wallahi har sai da muka yi burin ina ma bai masa ba wannan tambaya abin ya girmama a kan shi zuwa jimawa can manzon Allah sai ya dago kai sai ya ce qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidu majid har zuwa karshen salatin wanda wannan yana tabbatar da cewa lokacin da suka yi mai wannan tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jira Allah ya turo masa sako cewa ga yadda za a yi mai salatin kuma ya karantar da jama'a kamar yadda alfazazi ya faɗa nabiyun bi gairil wahayi la yatasarraf annabi ne wanda baya wani lamari ya kai kawo ba tare da sako na Allah subhanahu wataala sunkuyawar da ya yi sai da aka jima can sannan ya ɗago sai ya ce ga yadda za ku yi min salati to don haka shine a nan shi ka'abu ibn ujra yake faɗa ya ce mun tambaye shi muka ce ya manzon Allah kaifa salatu alaikum ahlal baiti yaya ake yi muku salati ku ahlul baiti yace fa inna Allah qad allamana kaifa nusallim domin ubangiji mai girma da ɗaukaka ya sanar da mu yadda wato muke yi maka yadda muke sallama Allah ya karantar da mu ala sai manzo Allah ya ce qulu allahumma salli ala muhammad ya Allah kai yabo da jinjinawa ga bawanka annabi muhammad domin salati na Allah shine wato yabo da jinjinawa kamar yadda abul aliya yake faɗa yake cewa salatullahi sana'uhu ala abdihi fil mala'il a'la salatin Allah shine yabo da Allah yake da jinjinawa ga bawansa a cikin jama'a mafi daukakar jama'a jama'a ta mala'iku salati na mala'iku shine roƙa ma wato bayi gafara kamar yadda manzon Allah yake faɗa wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi allazi salla fihi يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه dan haka salati na mala'iku shine roƙa ma mu'minai gafara mu kuma salatin mu addu'a ce an gane ko sauran mu'minai salatin mu addu'a ne kamar yadda ya faɗa khuz min amwalihim sadaqatan tudashiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ay ud'u lahum bil baraka wasalli alaihim ay ud'u lahum bil baraka kamar yadda kuma hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallama yake fada yake cewa idan an gayyaci ɗayan ku gun walima manzon Allah yace ya karba wannan gayyata fa in kana muftiran falyat'am in baya azumi yayi kokari ya ci abincin walimar wa in kana sa'iman falyusalli in ko mutun yana azumi falyusalli manzon Allah yace yayi salati mi yake nihi falisalli ma'ana ya yi addu'a shi ne wani daga cikin magabata daga cikin malamai sai ya ce falisalli sai mutum ya yi raka'a biyu an gane ko shi abin da ya ɗauka wato sallah akan kenan wannan kenan akan tarifin malamai shi kuma asalin kalima ta as-salatu a larabci shine addu'a shine ma'anar fal yusalli ay fal yad'u bil baraka yayi addu'ar cewa Allah ya sanya albarka ga wannan walima to shine anan yace ya Allah kai salati ga bawanka annabi Muhammad haka nan ga iyalinsa wato sune matansa da zuri'arsa kamar yadda kai salati ga annabi Ibrahim haka nan ga iyalin annabi Ibrahim innaka hamidun domin kai abin yabo ne majidun kuma mai girma ne Allahumma barik ala Muhammad ya Allah ka yi albarka ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammad haka nan ga iyalin annabi Muhammad kama barakta ala Ibrahim kamar yadda ka yi albarka ga annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim haka nan ga iyalin annabi Ibrahim innaka hamidu majid domin kai abin yabo ne kuma mai girma ne sannan hadisi na karshe a baban hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda na faɗa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yu'awwizul hasana wal husaina wato yana roƙa ma alhassan da husain jikokinsa tsari da kariya da ubangiji subhanahu wa ta'ala waya ƙulu yana faɗa inna abakuma manzon Allah yana cewa lalle babanku wa yake nihi da babansu shine annabi Ibrahim aljaddul a'la kenan domin kakan kakan kakan shi ma uba ne shi yasa anan yace wato inna abakuma lalle babanku kamar yadda mu'mine mi Allah ya faɗa mana cewa millata abikum Ibrahim ai ittabi'u millata abikum Ibrahim ku bi tafarkin babanku annabi Ibrahim shine yace inna abakuma kana yu'awwizu bihima isma'ila wa ishaq lalle babanku annabi ibrahim ya kasance yana nema ma ƴaƴansa isma'ila ishaqa wato tsari da wannan addu'a ita ce a uzubi kalimatin lahi tamma ina neman tsari da kariya wato da kalmomin Allah waɗanda suke cikakku wanda wani aibi ko tawaya wato baya riskarsu kwata-kwata babu wani aibi da tawaya tattare da su kuma har abada wato aibi da tawaya baya riskar kalmomin Allah subhanahu wa ta'ala domin sifofinsa sifofi ne na kamala wannan shine babban dalilin wannan al'imamu ahmad Allah ya ji kansa cewa alkur'ani sifa ce daga cikin sifofin Allah ba halitta ba ce daga cikin halittunsa inda a ce ƙur'ani halitta ne daga cikin halittu ba yadda za a yi maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya nemi tsari da wani ba Allah subhanahu wa ta'ala kaga ce ya bi kalimatin lahi kalimomin Allah zancensa zancen Allah ku sifa ne daga cikin sifofinsa neman tsari ibada ne ba a neman tsari da wani in banda Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa can Allah yake faɗa yake cewa wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaka neman tsari da wani akan abin da ba wanda yake da iko a kansa in banda Allah wannan shirka ne shi yasa anan al-Imamu Ahmad ya tabbatar da cewa al-Qur'ani sifa ce daga cikin sifofin Allah ba halitta ba ce daga cikin halittunsa shi ne ya ce a uzubi kalimatin lahi tamma ina neman tsari da kariya da kalmomin Allah waɗanda suke cikakku min kulli shaiɓanin wahama game da dukkan wani shaiɗani sawa'an shaiɗani wanda yake na mutum ko shaiɗani wanda yake na aljan kamar yadda a cikin jinsi na aljan na aljannu akwai shaidanu haka a cikin jinsi na 'ya'yan adam akwai shaidanu idan aka ce shaidani duk wanda ya nisanci gaskiya sunan shi shaidani an gane ko kamar yadda wato malamai suke faɗa kalmar an ciro ta ne daga shaɗuna shaɗuna bi ma'ana ba'uda kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa wa iza laqul ladina amanu qalu amanna wa iza khalaw ila shayatinihim قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون كما كان ubangiji ta'ala yana faɗa wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni dan haka kamar yadda a cikin aljannu akwai shaydanu a cikin yayan adam ma akwai shaydanu shi yasa anan ya nemi tsari da Allah subhanahu wata'ala game da sharrin dukkan wani shaydani sai ya ce wa hama da dukkan wani kwari wanda yake mai guba kamar maciji kamar kunama da sauransu idan aka ce hama duk wani kwari dabba ce ko menene wanda yake mai guba jam'in shine huwam irin su macizai da irin su kunamu da sauransu sai ya ce wa min kulle ainihin lama hakanan game da dukkan wato wata idaniya wadda take lama wadda take mai sauka da cuta gabawa lafazin lama min wato wannan min alamma ya limu ne an gane ko domin kasancewar a nan shine in aka ce al'ayin shine kambin baka wanda shi kuma mutum ya ga wani abu ne ya kayatar da shi ba tare da ya ce tabarakallahu ko ma sha Allahu duk da cewa abin da ya zo tabarakallahu to wannan musiba tana iya fada ma abu to shine anan abin da yake nihi dukkan wani abu wanda yake na bala'i da musiba wanda yake sauka ga mutum to shine yace ina neman tsari da ubangiji subhanahu wata'ala game da shi nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك